أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 21 ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma ga watan biyu ga watan uku goma ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida muna cikin bayani cikin suratul anfal ana mun zo aya ta 62 na ga nan ne lokaci ya zo karshe na karatunmu insha Allah yau ke za mu tashi aya ta 63 cikin suratul anfal kahin nan akwai tambayoyi ta farko yana cewa sayyidul istighfar ana iya yin ta kamar zaman na wuni a tsakarikin wuni to shi dai abinda ya zo a ruwa ya karara kullum azkar da aka ma kayyadewa akwai mutsalakin azkar akwai wanda aka kayyade kullum ka kaba yadda ya zo ya yi lahiya mutum yake nema gafara ta Allah kusa mai gidan aljanna a ruwaya ta sai da istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta in kai wannan da sai Allah kadara ka himmar ce ka mutu zaka shiga aljanna da ka karanta ka iman da abin da ke cikin ta ya ce haka wanda ya karanta ta da marice ya mutu kayan asuba zai shiga aljanna kima kake nema a gani kwanan kai guda da sahibu shi ne ya cikin azakakin guda da sahibu guda da marice haka da nasu yanzu sai cewa zan iya karanta alkur'ani allah kai ma uwaye na ko kakanuna shi kuma masala da ake maganar karanta ƙur'ani ga wani lalle kaman wanda karanci cikin sutun najam tafsir ibn kasir alƙashin mu an laisa da insani illa ma sa'a wa ana sa'a yau sofa yura zuwa ƙarshe wani aya ibn kasir da ya kata ya kawo masalar karanta ƙur'ani ga wani ya ce ƙur'ani ga wani manzana sallallahu alaihi wasallama bai yi ba karanta qur'ani ga wani kuma sahabbai ba su yi ba yace ba haka ko ishara ba su yi ba ko ishara yace law kana khairan la sabaquna ilay inda ko yin hadda wannan alkhairi ne da sarga yin alkashin wannan magabata suna kan da yawa karanta ƙura'ani ga wani bai isa wasu na ga ana yi amma magana mafi ƙari kan cewa ba a karanta wani alƙura'ani gaskiya magana kan abin da muka dogara kan shi to amma mas'alar da ake magana ta uwaye mas'ala ce daban shi ƙarƙashin ruwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani wani da mai min kasabi mana dai ruwaye ɗanka iya daga cikin aikinka wani shi albanin mola ke cewa shi da allah ya liƙa aikin ɗa da uba kan wannan dalili kenan ɗa da abin da ya na alkhairi ko karatun ƙura'ani ya yi zai kai mahin shi kenan kana da karanta mahinka ko sura ko ƙura'ani allah kai mishi dalilin an haɗa aikin ka na babanka wannan shi ne magana mai ƙari kuma mai madogara alƙashin wannan musani su kansu masu cewar ana karanta mana alƙur'ani abinda mutane suke mantawa da farko dai nan muka ɗauki mazabata masu tsayin su malikawa ne alhali masu cewar ana iya yin imam malik bai ciki imam malik bai yarda ba karanta mana alƙur'ani mamaci ko a cikin sallah ko a wajen mutuwa ko a kabari inda kana malikiya malikiya tambari wanda ka suna yi kurin kurin akwai abinci ne a wurin ba don malikiya wuce wanda a malikiya ba yi a malikiya ko a sallah bai dawa kan ta ƙwararri ko a makwantai ko mutuwa duk ba malikiya ba ce don haka masu cewa kin ma kuma ana yi sun ce sharaɗin a karanta ƙur'ani ga wani ya yi amfani to a yi ba ko bi a yi don allah ka gani na magana da su ma gani su gazu su ma ban kasuwa ce gashi an biya duk tsakanin ka su ka biya su ko kanan uban shi ya mutu ya an ka kudi da kuma ka kasuwa ce a gaskiyar magana ana karanta ma'aihi Allah ta yi mishi sai ya menga ne ya kyau nan a yau wani ne yau yake cewa ma'aikinsa ya rasu wani iya bin shi bashi sai ya ce mai wani ke mishi bashin sai ce na yaƙe mishi don a guje mai azaba kabari amma kuma in ku samu ku bani shi yanzu a nan mene ne iya tausayawa mamaci amma iya san kudin shi shi da magana kenan to gaskiya ku ɗiyan mamacin abinda yake kanku matsa muku ne bai yi ba amma ba shi ya kan umanku ku nema kudin ku biya shi shi ne kuma magana don ba ya yi amma cewa muka kawo da ba wai wani ɗan ya ce na ɗauke mai bashin a kaina shi kenan tunda ni na ɗauka na biya shi ɗan ya faɗi a a shi masalar bashi annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi kusan da farko baiwa ma wanda ake bi bashi sallah da Allah ka wadata ne yake biyan bashin kuma ya bi sallah akwai iyaraye an kawo ta gawa aka ce annabi ce da bashi da akwai bashi sai annabi ce a kuri misalla sai abu fata da ya ce rasulullah bashin a kai na zan biya ka biya bashin a kanka ya ce yi annabi mai sallah inda abin yake sai bayan kwana biyu suka suka wanda abu kata annabi ce abu kata da ka biya ya ce zan biya ranar ya ce yaya ka biya ce na biya ce sai yanzu aka sauke mishi wannan azabar ya ke nan cewa na ɗauka bai sauke mishi bashi eh na ɗauka ya raba ku rigima dai mutum a ce ya ji biya amma bashi ke nan ya biya Allah ke mana bashi sai wani iya maganar shin mai itikafi zai iya mu'amala da salula ko wani whatsapp ko facebook yan uwa asalin me ma'ana kalmar itikafi ma'ana keɓancewa a cikin masallaci kudin kai ka koma ga Allah gaba daya ka bar duniya shine ma'ana itikafi duk wata harkar duniya ka riye ta ka koma ga Allah kenan wani kama BBC Jamus Amurka Facebook ba naka bane inda itikafi kake gaskiyar magana ba naka bane wanda ya saba ita kafi kurin kari facebook kari duk wani abu na sadarwa kari ya kurin wanda ba ce ba kira ya kira kana abubuwa kira ya kira ya kuna ya kama zai wani iya ita kafi a nan wani a sida musu kan kaza ne a sida ba matsala iya ta kafi wuce banan watan kaza sida iya iya nan ya kanti kuma ba ka siya bace ba ko ka sai kasuwa ko ka zana masallaci ba a biyu gaskiya in dai ita kafi ne ba a kasuwa a masallaci kudin ka aike ka je kasuwar ka kuma kaya ba gaskiya kudin amma wani gaisuwa ta kama ka kama ziyara ba ni baje ba zai ta wani kama ziyara ka raka shi ko annabi mata shi na kai mai ziyara ya raka ta wannan abu amma wani mu'amala da ban ta waje ba bi ta gaskiya magana kira ma bismillah
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
wannan aya ta biyo bayan bayani da Allah subhanahu wata'ala ya yi yawa manzon shi umarni na mai kauya ga sulhu ko da kana ga za a yaudare ka ne ko masu sulhu suna kana tsaman rasa maka wata yaudara kaka ce ba ka mai hannu a hannun sulhu ka mai kauya a yi sulhu ko da suna ne yaudara ka ne Allah ya maka maganinsu ya ce Allah ya isan maka da kai da sauran masu imani kenan dai kaka damu da makircin su Allah ya isan maka kuma dama ai Allah shi ne ya karawa haka da taimakon shi kuma ya baka goyon bayan mummunai wannan mummunan wata baiwa da Allah ya musu wa alafa bainan qulubihim asali annabi kahin yazo maka kahin yazo ko ya san ɗan garin Madina ma khatar da Aus inda suke yaki shekarar shekaru tsakanin kabilu wannan guda biyu ana fafatawa amma zawo musulunci Allah subhanahu wataala ya hada kan wannan jama'a kamar da Allah yake musu tanakarwa wa zukuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum kutuna wata ni'mar Allah da ya muku da kuna makiya ɗan adawar juna fa'alafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'mati ikhwana Allah ya haɗa zakatan kuka zamanto ‘yan uwan juna wanda wannan uwan ma na jini ba a yi wanda ya san zama da aka yi a madina tsakanin musulmi tsakanin ansar ko tsakanin muhajirai ko tsakanin muhajirai da ansar ko ya ga hakikanin yanwantaka ta hakika san juna na hakika wanda ya kai a rayuwa kuma ya tabbata illa abin da bai wa na maganar mutum zai ce ka zo yadda kuka sa a zamani mutum yana farauta ta wani abin duniya zuwa ake bayan gari ana neman kwala kalmar hijira in kamo in zo nima na samu an sa haka suke bin bayan gari suna jira Allah ta musu wani wanda yake ya yi hijira zuwa ga zuwa ga Madina zuwa ga addinin Allah yau na yau na ta kasuwa na samu kuma zai kashi gidan shi duk abin da ya mallaka shi kadiba maraba hatta kai sun musu tayin matan su ina mata nawa kaza kaje kaza ba ba za za wani bai so ba shi ba kaje wani kaje kaje kalle su wata ma ka zo ka zaba ku sakata ka zaba karma abin da adam ya ruwa na mace amma suka saka musu amma an ce kamewa ta muhajirai ba ta samu ɗaya cikin muhajirai ba wanda ya amsa mata wani kai dukiyar kanta saboda kamewa su zo wajen cin bulus suka ga bai dace ba su zo samu makacin su zamci mazamni su amince amma su ta ya rasu la abinda muke so da su mu zo mu zamanto abokan aiki a yi aiki da mu a garakensu abinda aka samu a raba a kan haka aka yi ba su ɗashi zama kun sa karfin zuwa ba su ba a takaice dai wannan shine soyayya ta hakika da Allah hada hatta kai da farko har gado suke har gado ake annabi ga annabi ga wanda wanda ku zama yan juna wanda wanda yan juna ne haka ta tsaye daga baya aka sabkar da aya ta gado kuma aka ce kowa ul ahram ba'd ma'awla bi'awla bi ba'd fi kitabillah Allah dai ya tsaye da magana gado zu gado sai yan uwa na shi su ce gadon junan su an doke daga abuta da haka dake nan wannan baiwa ce Allah yake cewa wa allafa baina qulubihim wannan masu imani Allah ya hada tsakanin zukatansu lau an faƙata mafi al'adar jami'an inda za ka kashe dukiyar duniya gaba ɗaya ka kashe ka zuba kuɗi a kan ka haɗa kansu ma allafta bai na kudu da baka iya haɗa kansu kurin walakin nan allafa bai na kurin wata baiwa ce ni'ima ce ta Allah ya haɗa tsakanin zukatan masu imani inna wa azizun hakim shi kuma Allah mabuwayi ne ma'ana ba abin da ke gagara Allah kuma hakim Allah mai tsari cikin hikima sun tsarin shi ta gaba يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون نعم أعوذ بالله سمعت وعشان تعوذ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين Allah subhanahu wataala ya kira annabin shi yana sanar da shi cewa hasbukallah kenan ka samu nutsuwa Allah ya san maka Allah ya san ma da komi wa man tabaka bil mu'minin haka ya isarwa mabiyanka na masu imani duk da akwai ta masu fasarawa akan cewa Allah ya san maka haka masu imani mabiyanka kasar tafsirin hatar basari tafsirin mahimmanci gaskiyar magana wanda na cewa da kai da masu imani Allah ya san muku na Allah ya ba su gari samu nutsuwa ba na Allah na tare da ku kaku damu Allah ya san muku da kuri kuma shi nisa aka ce hasabi Allah wa ni'mal wakil ya azkar na mutai shi kai wani hali ya karanta ta ma'ana ka mai da ma Allah komi hasabi Allah wa ni'mal wakil Allah ya isar mini kuma madalla a ce ka kama Allah wakilinka kina sabi Allah mai da komi ce ga Allah kadiba lokacin da Allah annabi ya bada labari wannan lokacin da musulmi suka matsala a Uhud bayan sun ji rauni an kashe na kisa kuma Allah ya ce su hutu su biyo bayan kahure wanda wannan an musu barazana sun haɗu za su gama da ku abinda suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil yau kana ga gaba fan qalbu bi ni'mati min Allah wa ridwan wannan kalma suka ce sun yarda Allah ya san musu annabi ya ce wannan kalma ita ce Ibrahim hudi a lokacin da aka yiwa shuta bashar wani abun wadi illa komawa ga Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil ke wannan iya cikin azkar da har yau idan mutum ya shiga matsala yana karanta shi kamar da ma Allah lamarinka amma akwai mace in kace hasbunallah wa ni'mal wakeel kaman ku jama'a ne ba kai dai ba Allah kai san mana ne kai daya zaka ce hasbi Allah wa ni'mal wakeel hasbi Allah wa ni'mal wakeel Allah ya san mun Allah madan abin dogara da mutu Allah ya cikin azkar da cikin ta cikin halin shiga halin kumci irin su irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kenan da kai da masu mabiyanka na masu imani Allah ya san mu يا أيها النبي ألا كيك النبي حافظ المؤمنين على القتال كذابر المسلمين da masu imani akai akan yayi a ga musu roma daga rabatal akwai romo ba aiki manza bane ba shi cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a badar ya tashi ya ja hankalin sahabbai umu ila jannatin arduha samawati wal ard sai umar ibn hamam yace arduha samawati wal ard faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am faqala bakhan bakhan nabi sai mishi ma yahmiluka ala qawlika bakhan bakhan istirja'na ana akuna min ahliha قال فإنك من أهلها فتقدم الرجل فكسر جفل سيفه وآخر جمراته فجعل يأكل, يأكل منهن ثم علق بقيتهن من يدي وقال لئن عييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة ثم تقدم فقاتل حتى قتل رواه مسلم me kana annabi yayi fadakarwa da zaburarwa kan yaji sai wannan shi Umair ibn Hamam iya ya kace cikin sahabbai wanda suka halarci Badar da annabi ya ce ku tashi ku yaki dan neman samun aljanna wanda hadinta sama da ƙasa ba tsawon ba hadin kurin za ta kullum wadi shi ka za a kan tsawo ya ga kurin wadin kurin wadin aljanna kurin tsawon sama da ƙasa gaba ɗaya ya ce ya rasulullah wadin ta sama da ƙasa ya nan ya ce ƙwarai ya ce bakun bakun mana kawai kama kama muna kamar da bakun kama ka da wani abu girma kama ma abu kai kai kai kai kama abu ne mai girman gaske sai annabi ce shi me yasa kace wannan kalma ta zama bakun ita ina fata in zamanto ‘yan wannan aljanna shi kenan kuwa tashi ya kare gidan tabbabin shi gidan ta mutu kai mata komawa wannan da ya shiga fafatawa har Allah ta shahada a takaici kira annabi an mai umarni ya zabar da musulmi akan jihadi akan fadar da jihadi fi sabilillah shine harid da mu'minin Allah ka ta إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يغلبوا منكم مئة يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Allah ya ce ka zabar da su ka gaya musu in aka samu 20 na a mace masu haƙuri masu imani 20 masu haƙuri za su gajaye kawuri 200 nan ke na gida goma musulmi daya zama kawuri goma ya ce wa in yi kuminkun mi'atun an aka samu mutum ɗari masu haƙuri ya galibu alfa minan lalzi na kafuru za su rinjayi dubu na kawai bai a nan ƙaunin da ya fi kakoni domin mutane da ba su da hankali ba su gane komi ba su gane hikimar Allah wannan aya haka ta sabko a nan ne ma kamar cikin tafsirin imam bukhari ka ruwa ya abdullahi bin abbas sabkar wannan aya sabai abin ya tada hankali me tada hankali kenan a nan kawurai ko da sun kai goma baiwa mu gudu su goma suka sun karo ka sai dai abu da baka damar gudu an ka gudu ka dai ka shiga tawalli yau masu shi ne matsala wannan abin ya ba su haɓe tsanani ibn abbas ce bayan wannan damuwar suka samu shi ne allah safar da aya ta gaba الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين نعم الله شيني mahalicin bari ya kowa sanin shi ana wannan magana ba da mu ba da sahabban suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce al'an khaffafa Allah anku wannan hukunci na tsayawa gaban mutum daya gaban goma kai ya gudu wajibcin tsayawa da ya tsanani ga sahabbai a yanzu haffafa Allah ankum Allah sauƙaƙe mu Allah sassafta mu a yanzu me yasa Allah ya ka wa alima anna fikum da'afa Allah ya san kuna tare akwai rauni tare da kudan adam akwai rauni nan menene magana kenan Allah yana baki ba su dama su rinjayi goma su rinjayi ɗari to ba ɗan adam adam ba dan baiwa bane ba ka ɗora musu abin za su kasa akan masu da laifi shi ne sakin Allah musu yanzu Allah ya ce al'an hafafa la'akum Allah ya sassabta muku wannan hukunci wa alima anna fikum da'afa da Allah ya san akwai rauni tare da ku yanzu fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn yanzu ka wani abun biyu limki biyu idan mutum ɗari na masu imani masu haƙuri za ta rinjaye ɗari biyu na kahuri wa iya kumminku alfun in dubukinku ya galibu alfai za ta rinjaye dubu biyu na kahurai amma duka bi isnin na duka izinin Allah shi na bilabin na basu kace kenan karkashin wannan ne yanzu kenan hukunci sai ke kan bai halitta ga musulmi ɗari su gudu a kan musulmi ɗari a kan kawai ɗari biyu ko ku dubu kawai da sun biyun ku dubu biyu ne a nan gudu laifi ne magana kenan a nan in kuka gudu kun tauri masu ha in ma me za a yi dai a yi wannan shi ne hukumcin da yake nan wannan allah ya kawo sauki kenan aka ce ta wannan ce musulmi guda da kawuri biyu za ku buga baka tserewa ku ɗari da su ɗari biyu za ku iya yi baku tserewa amma an ka ɗaya da kayan laifi amma idan suka wuce biyu ku ɗari su ɗari uku ko sama da haka a nan ko kun gudu kenan ba laifi mai magana kenan su yi ku yawa Allah ku sauki wannan rauni nan to amma san cewa wai wannan magana da Allah ya yi ne sauƙaƙa ba dan abin da Allah ya da farko da bai yi wa ishirin ɗin jayi ɗari biyu a saboda an waye ka ce wanda karanci fitowar islamiyya ya gida kan shafi su bin lai wani irin bude su farisa irin bude su sham wanda karanci ya kasiyar muku irin su kadisiya wanda za a zo musulmi dubu goma dubu kaza ka wuri dubu ɗari dubu ɗari na dubu ɗari biyu duka su taro gaba daya haka aka ta yakin wanda karanci yakin bude irin su sham dai zamu ci da farisa an yawan ya kai gaya bi ba magana ba magana biyu ko amma musulmin a nan ba wajibi ne ba amma suka tsaya suka dagi duk da an yahi biyunsu suna iya gudun mutum lahi ba ku gane wannan wannan aye sauki ce aka duka ce mutum ya tsaya gaban gari biyu sun yi doka sun taka doka dama Allah ya ce suka biyan ku ku tsere ba haka ba na gane suke ba Allah ɗauke wajibcin tsayawa ne yayi amma akwai nasarar Allah inda za ku tsaya kuma mutum bai ta'addanci ba jihadi ta kara kuma sahabbai da aikace haka suka yi yakin bude dole garuruwa an yi niyya sai an kai addini gaba sai ya shiga farisa sai ya shiga sham amma babu adadi mai yawa kuma kowa san daula ta farisa a wancan zamanin da daula ta sham ta rum zamu ce rum ce a wancan zamani a lokacin da duniya gaba daya imma bayan rasha imma gwamnati bayan rasha da amurka imma bayan farisa imma bayan rum sun kasashen suke da kwarewa ta yaki da makayin yaki da jima don tsohon daula ce sai ga daula karama rabin karni shekara 20 da wani abu 30 da wani abu kuma yin wannan hikimar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah a shekara sha wani abu sha kasa da sha biyar da hijira Umar bin Khattab ya ba da dama ta rushe abu ka fara shiga wannan daulolin Farisa da sham rum domin su a lokacin ma ba jama'a zan wajen su don su kare da su ta haka an ba da dama a shiga da yan adadi na musulmi wanda suke ba su kai ba ba ma magana abu kuna an yi niyya ne an shiga kuma allah akan haka wannan niyya suka shiga suka yi ta fafatawa suka yi ta mutuwa wakil za a kashe mutum dubu biyu a ce madad a ƙara a ce a ƙaro ya an shiga ba fasawa dubu dubu biyu da annabi ya rai duka mutum babban da aka yi na na na na uhud mutum saba'in na na yaƙi da nan saba'in saba'in goma sha uku haka aka kai amma a je a mutu dubu dubu biyu uku sai buɗe wani garuruwan amma musulmi sun yi sun shiga da yawan makamansu da yawan adadinsu wanda haka aka yi ta yi su a cikin kai a yanzu kana magana ma su a cikin su wuce magana da kunwa giwa take yaƙi da giwa irin farisa da giwa da kashi tafai giwa za ta zo kun tambaye kun taka kun akwai ɗan cikin komanda gida na kuka abu ka tara na bane giwa taka ne ma ka sai ka tangare giwa giwa ta kuma ga kai da giwa haka ta kashi amma wala haka yayi ni ha shiga aka ka mutuwa ana yi haka aka labasa nasara karshe kurin gashi abin da ya wakana an ba da rayuwa an ba da lokaci amma ga abin da ya wakana aka bude farisa aka bude rumcin gaba daya mutum ya kuma mutum sa addini ta kima addini kusan ba addini da karanci fitowar islamiyya ta tarihin musulunci wani addini ba haka yazo ba dan da ba san mai addini ba ka sanar sanar mai ba ka kai na kashi ka karanci ya addini ka gare ka wani sabon ya suka yi annabi ya koma ga Allah annabi dai ba duniya duka maka ce ka dan kudan wurke waye ne hijaz ne kada aka ci dole kasashen annabi ya budu ya budu duniya ka shiga aka shiga aka keta aka ta mutu aka ta shahada aka ta yi Allah kai addini a shekara sha hudu sha biyar da hijira sai ga kilan farisa a hannun umar na rum ba ta magana a hannun umar yan shekaru sha biyar sashi a tarihin musulunci ba a taɓa samun daula ta kawo ƙasa shekara ƙasa da ramin ƙarni daula ce amma ta tanga daula masu ƙarfi ka zara abin kuma zai cikin hikima ta a hili ke na ko addinin Allah ne abin na Allah ne abin na hannun Allah ba abin ne na abu abin na hannun Allah shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah mai cikawa an shirya babban yaki da farko tankaro rum yaki da za ta yi bayan kashe an kashe zai lokacin da aka tura tawaga ta biyu yakin mota ko ai a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe zai an kashe su a wannan Ja'far an kashe Abdullah bin Rawaha an kashe su su shahada amma annabi ya tanka ya tanka ya ya hangi barazanar rum da sunan babban barazana annabi ce kurin koma za yi ya shirya tawaga ta misali mutum dubu uku a wannan zamani annabi sallallahu alaihi sai sa Usama bin Zaid shine komanda na wannan runduna ma yaro matashi da kace kana 20 sai 17 17 sabon jini kuma aka sa su abubakar su umar a ƙarƙashin shi samson jibai magana ya tsoho yaro cancanta kur'asa ga abubakar ga umar amma aka sa usama kwamandakin tahiya ana haɗa wannan tawaga ana haduwa annabi lokaci to dama an ta dama an akwai masu masu gutsurtso masu na tsaye gumi ya za a duk wannan abin a sa usama yaron wannan su ana abin da ya gamu da usama akwai abu uku na al'ada da annabi kore shi na daya a ce yaro ne iya da abin bauta kuma baka fata ne iya da baki hudu na abin shi suna ga wani abin akwai kyama annabi ci shi zai dama kuyi magana kan baban shi shi zai ta yi to ana ce wannan tattaunawa Allah ya wa annabta ga sallallahu alaihi annabi ya cikawa kun higa barazana masu da'awa annabta da ko ina abu ya barazana ta tankaro Madina abin ya kawo suka ce yanzu an sa Khalifa Abubakar Siddiq haka za a kama hanya a tahi a wannan barazana Abubakar ya ce rundunar da manzan Allah ya kulla zan warware yace wallahi in za a mana daidai a Madina wallahi sun muta a mana daidai a Madina wallahi sun tafi suna ga wannan tawaga ga barazana wajen mutum dubu uku kuma a ce su kama hanyar rum suka ce yace wallahi sai an tafi ko ta ya zai an wa akan haka yace Usama ka je ka kira duk wanda ke cikin takardarka cikin diwanikinka cikin rizikinka duk da ka da sai aka rubuta shi ko in ka kira a hadu aka hadu gaba daya abubakar ya zo ya ce ma usama allah kaban uzini kaban damun umar kaban mu umar saboda shawara abubakar habiba ka tambaye wannan yaron yaro ne amma yi akwai biyu da gabi buwaka shi annabi ya dora shi salama abubakar ya ke neman uzinin usama kaban uzinin kaban umar saboda shawara ya ce neman maka shi suka kama ya ce ku je da aka zo ya ce aka kawo doki musama komanda komanda ɗan sha bakwai eh ɗan sha bakwai eh sabon jini a wuka ce hau ya rike mai zakawa ya kama mashi hau haliba ya hau musama ku kama ya tuni mana su yin tafiya da kawata cikin fisik ko da kaɗa ne na ɗan biyu abu ka yadda taki shi ma taki ya tako fi sabiyin da takwalin da wasu kama hanya kamar da bana abin da yau kana yan wa takaice musulunci ya yi aiki mutane sun ba da sun ba da rayuwa wannan abu da aka wani gudun an yi ne da ɗauke wajibi amma suka ɗauka zamanin an kun ga biyunku sama da haka kuma Allah ba nasara wannan abin da Allah hudu Allah hudu Allah hudu masu mutum 20 masu tsoron sa hakuri za su yi rinjaya kafuri 200 wannan tsawon da tabbas yana Allah zai iya yi amma wani shibci ne kun tsoro ba ta kun lai shi ne kuma aka dauke mana ko magana kenan shi ne kenan ya yi wannan nabi hadith na mu'min Allah ta'ala ya kai ma annabi ka zabarar da masu imani akan yaki in yakun minkum 20 sabirun in aka samu mutum 20 a cikin ku masu hakuri masu imani ya galibu 200 za su rinjaya mutum 200 na kahurai wa in yakun minkum 100 in aka samu mutum 100 na ku masu imani ya galibu alfa min alladhina kafaru za su rinjaya dubun kahurai bi annahum qaumun la faqahun mutane ke ba su hankali ba san hikima Allah ba al'an khaffafa Allah ankum yanzu Allah ya saukake muku ya muku sauki akan wannan wajibcin na tsayawa gaban mana suka suka goma suka wuce goma zamu ce suka ku 100 kenan ku 20 ku tsaya gaban 200 yanzu an dauke wannan wajibcin yanzu wa in yakum minkum a yace wa alima al'ana khaffala ankum Allah ya dauke muku wannan yauni yanzu wa alima anna fikum da'afan Allah ya sa akwai rauni a cikin ku da haka fa'in yakun minkum mi'atun sabiratun an aka samu tun ɗari masu haƙuri ya galibu mi'atai za su rinjayi ɗari biyu wa in yakun minkum alfun an aka samu tun dubu a cikinku ya galibu alfain za su rinjayi mutum dubu biyu duka wannan bi izinin la wallah ma'asabirin Allah ya ce iya tare da masu haƙuri Allah samu cikin masu haƙuri ci gaba ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخر في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم نعم ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا ولا يريد الآخرة ولا وعزيز حكيم wannan aya ta biyo bayan yakin badar bayan yakin badar ya kare an kashe saba'in manya-manya an kama wajen saba'in a hannu yanzu shawara ta zo ya za a yi da waɗannan kamamu na ƙwarai shawa ga sana a hannunmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara ga sahabbai abubakar me zaka ce abubakar da shi iya ga ya rasulullah wa'annan danginka ne yan uwanka ne Allah ya bada ya baka dama yau ga suna kasan muna ga abin da ya kamata kurin ka kashe su a bada fansa kowanne a suke shi kai umar me za ka ci ya ce ya rasulallah wa'annan mutane shugabannin gwadon shawa ne sun cutar da addinin Allah sun hudda ka dina abu suka yi abu suka yi ya ce wa'annan abin da ya dace ya rasulallah a kamawa ne a ba wani a kama wani ko da yan uwan shi a kila a ba Jafar wannan da kama a ba duk manyan manyan hudi yace a ba wani kowa a ba shi nashi na kusa mu kama su mu kashi dan duniya ta san yau ba ruwan mu da wannan uwa ko dangi ko aboki akan addinin Allah dan mu ba duniya darasi kurin haka da gasu aka kamata yi kurin kashe su kurin manyan manyan da kama kashe su eh a san duk aka kama su kurin ka ba ali a kira ga kira nan wanshi ne a kawo wani ne a bani wani da wannan wanshi ne sai a ba ku duk a ba duk maka su da hannun duniya kan cewa ba ruwa mana duk wani kawo yi kauce wannan to akwai ta ruwaya ko abdullahi bin rawaha amma ruwaya mai inganci walta ta ka ruwaya shawarar abubakar da umar annabi sallallahu alaihi wasallam karshe san tausayi annabi tausayi annabi sai ɗauki shawara ta abubakar ta ɗaukan fansa ta biyar fansa ta kashi to wannan shawara ta abubakar aka ɗauka ta shi abin da biyu ba kenan shi na Allah subhanahu ta'ala Allah sai ya goyi bayan shawarar Umar ya cikin wata mafata Umar abinda Allah da yawa da yayi Umar Allah ta goyi Allah ta kada aya ta goyi bayan Umar da yawa ya irin mafata da yawa Qur'ani Umar ibn Khattab nan ma iya cikin wannan shi ne Allah ta da wannan aya cewa Allah ce makan linnabi bai dacewa ga annabi an ya kunu lahu asra ya zama to ya rike kamamu hatta su kina fil arab sai ya zubda jini sai an zubda jini da kyau dan da an kisa ba bukata rike a kace su kurum kenan duniya ta ga gaskiya ake Allah ce bai dace ba ku haɗu ya sai an zurda jini Allah ce turiduna arada duniya kaji Allah ce ku kuna san abin duniya shawara wa kenan Abubakar a mushi kudi haka Allah ce ku kuna san wannan rike a wannan duniya wallahi yuridul akhirah shi Allah lahira take so ba duniya ba wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne abin da ya so ke yi kuma yana komi akan hikima wannan shawara ba ta yi ba shi ne yanzu Allah subhanahu wata'ala jin ƙaibiyar shi ɗin bayi shi din da an bayyanar bai dace a haka ba ta mai biyo baya لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم Allah ce in ba da wani abu daban da Allah ya riga ya rubuta ba ya hukunta kafin wani abin ya wakana Allah bai kama mutum akan kuskure ko bai kamawa akan abin da bai hannu bai zo akan shi ba da Allah bai ce kasa amsa ba da warko ko ka cewa Allah daman ya an rubuta mun al'umma cikin abin da aka ba nan kusuya cikin wannan al'umma an mai kusuya da cin ganima abin da ba ba kowa dama dama kan shi ba amma don dalilai ba dai Allah ce lamasakum fi ma akhadtum azabun azim da azaba mai tsanani ta kama ku kan wannan amsa fidiya shine ruwa na salama da sahai umar ya isko abubakar da annabi sallallahu kuka yace ya rasulullahi lahiya lahiya kuje kuka ku ga ka ga mu ya rasulullahi ku ga me za kuje kuka ina mu kuka ne ni ma in yi mu bane yan kwatanta suna kusa ga mishi suna kuka da annabi da abubakar suna kuka daga baya ne ya ce ya umar wallahi kan wannan shawara da aka bada akan amsa wannan fansa ce akan shi muke wannan kuka Allah gwada mu azaba a kusa kusa kasa da wani itace ibra itace kaza yace inda Allah zai saukar da azaba Allah ba mu tsiran ba kai Umar ma'ana kai ne kurin dan shawarar shi aka gobe to Allah ya dauke bai azabtar da kowa kan abu na almuhimmi dai an goye bayan shawarar Umar akan da jinin aka zubda su gabaci kaga da gaskiya yake wannan shine shawarar da aka goyi baya to Allah ya rabe abu ya huce ba ka wata lallahi amma ita ce shawarar ta yi a wancan zamani shine Allah ya ce fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba magana kenan yanzu ba lahi bane ba Allah ya riga ya halatta muku abin da yake wancan ne to amma dan ba abin da yake ba ba lahi ba lahi ba lahi kan lahi amma kuna dama ku ci daga cikin abin da aka ba ku na kuka samu na ganima a wajen kawarai wata kuma halak tsayiban cikin daɗin zuciya halak kuka ci ba kuka da koda kuma wattakullah ci gaba da jin tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne gaba shi ci gaba يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
يا أيها النبي يا كي النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى كي يا ما كامامو دسكي هنو كامامو يجي wanda aka yi abada in ya alamin Allah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhadha minkum in har daga sai kuke Allah ya san akwai alkhairin akwai imani tare da ku abinda kuke ta amsa gare ku Allah zai ba ku mahi alheri akan shi nan ya tabbata Abbas lokacin da aka zo ba da fansa tana ce kowa mutum iya ba da fansa ya bada kudi a bar shi ko ya bada ko aiko da garin su ko aiko ba laifi bane ba ka aiko ko naka ya aiko a sake ka Abbas annabi ya ce ka ku bar shi ya bi har dan dan won shi har na wasu ɗan shi ya biya kuma ka dawo kudi mai tsada yace ya ya Muhammad zaka ban talaka talaka al'umma wannan abu da ke hannu na bada kuma ce na bada wani yace ina dukiya kaza da kabar wa matakar zaka hoto kace in ko ka mutu zaka ci ta diyar da kaza kaza shi ma wa ba labar yace Allah ga mun sai da kai manzo Allah daga shi mata shi kudi ne ba masu yawa yace wannan koda ban dawo ba kin ji magana ce ke dinki ba wanda sai daga shi mata take barke Allah ba shi labari ce na shigar wannan ka hoto ka biya to shi ne ta ga an kuma da an dauki kudi mai yawa shi ya samu damuwa Allah ce su ga musu duk wanda aka amshi da ba an ce ya yarda da musulunci amma ya bi dalilin rinjayin jama'a har ya hutu cikin tawaka ta Qurayshawa amma a ran shi ya yarda da musulunci sai ne bace a wannan kai Allah kan ga mun bin mu aiki da abin da kin zuciyarka yace ya yarda ya yarda a mun ba mu karanta duk baka ba garu shada ba kana na alansu amma in har da gaske kake ka iman da ka iman gaske wannan abin da aka amsa a wajenka Allah zai baka mahi alheri a kai shi shi daga baya ce wallahi wannan abin alƙawari na gan shi an ka gani ma annabi ya kwasa ya kwasa ya ba a fasa ya ce Allah ya bani abu saboda abin da aka amsa a wajena kenan a nan magana aka yi gurin ko babanka ya ko ko naka ya ko misali guda annabi sallallahu alaihi wasallam abu al'as sun bin abu al'as mijin diyar annabi ce zainab mijin da ya annabi ce amma kawuri ne iya maka iya annabi zainab suna maka a lokacin nan ba a sabko ba da haramta arme tsakanin musulmi da kawuri saboda addini ba ra'ayi bane ba ba ta kamata ai kamata kaza iya annabin ce amma mijin da kawuri annabi da zo kira yace gaskiya wance na san babanki da ƙarya kin babanki amma ni ina ka addinin wayar ka kanuna ina nan ka addinin gidan ke ke ne babanki bi hana ta ba suna tare suna tare har aka zo yakin badar kuma ya biyo kwarai shawa aka zo ya ƙanan sulma badar baban ta badar aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi gashi a hannu sarki manzana sarki a nan zanen mijin zainab fansa bashi da kuɗi ina uwar gida tana maka matar shi zainab ita ta aiko fansa mijinta mai ta aiko abin tashi hankali sarkar khadija ta bata wutar ta bata sarkar ta ita ta aiko fansa mijinta aka karo ta annabi daga ta sarkar to sai ya kama shi ya tuna khadija shi ke da ta da ma ya ce dala ku hagu ku bata ku mai da mata kanta annabi ya tafi wani aka alkawari da shi zai barta zai barta ta zo abin da aka magana shi kenan zai barta ta dawo ta dawo mutum sha mata lahiya ka ci abin da aka yi dai ba Allah wannan kenan ne fansa kowa ya kawo dole ka kawo ma ka ba abin ka haka to shi da Allah ya gaya musu wannan abin in har mutum mai imani ne ko ka biya fansan kaka damu Allah zai baka sama da abin da aka amsa a wajen shi ne in yi alimallahu fi qulubikum khairan in Allah ya san ha ko alkhairi ta da zakatanku yutukum khairan mimma ukhsimukum Allah zai baku sama da mahi alkhairin abin da aka amsa a wajen kuma wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku kurakuranku na baya wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai وإن يريدوا خيانتك وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم نعم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ككدامو دون دي زو مغانا كان أمان أكوي ma'ana yaudara ce zai haƙinci ne ya zo a ajiye magana ko a ɗauki alƙawari da shi kaka damu ai damun kafin yanzu sun ha'inci Allah sun ta da alƙawarin amma fa'amu karmi Allah ya baka dama ka samu dama a kansu da kaka damu ko yaudara suke ka yi sulu ka yi magana aiki da zahiri abin da tabbata gare ka ka dogara ga Allah yaudararsu kansu za ta gari shi ne kuma magana kakka damu damar sun yi allah baka dama kansu ɗan wa muna magana tambaya da kuma magana addini ba aiki da ya kamata kaza a kun da ne kada zo na ɗan wa inda ba da ba yusuf a ce musulma ɗaya annabi ta da kawuri kuma har ta zo ya turo ta zo madina bi imani ba tana madina bi imani kai har aka yi hudaybiya sai da a hudaybiya ne aka haramta aure in wata kace nan bawan Allah sai da aka shekara wajen uku tana Madina iya kawurcin shi sai daga bayan musulunta da ya musulunta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mini da arman farko ba saka sabon armi ba dan bata yaji da mijinta wani bai zo ba Allah ya kawo shi daga baya aka ci gaba da zama na musulunci kuma yace kidan mace in ta musulunta in dai bata yi ba armi miji shi ma zo wurin ga maza ta ba sabon armi eh kuma wannan fansa aka maida mata sarkar ta wata ta zo wajen babanta ta kai dai kinan sai a hudaybiya ne Allah ya haramta armi tsakanin musulmi da kahuri a shine aka raba amma kai na haka kai ta zama wannan musulma ce wannan kahuri haka aka zama Allah bai hana ba ba shi bai kamata ba kamata a jami ba ta kwanta da shi ba tun kahuri ne Allah bai hana ba daga baya aka halatta kai aka hana kuma daga baya wani bangare guda kuma Allah da wani bangaren araman in ko da kahurci in Allah ta bice ko daga baya dukkan nasu Qur'ani suka da da haka shari'a tana aiki wanda ganin ya zai a ce kahura ahli kitab ai ka mushrika ce eh Allah shi haka da makalmi kana da makalmi ta shi yan wa kullun shari'a ta ce kaza kun tsaya na na'am dan wa me yake kada za a yi misali duk da shi Allah wani ahli kitab kin yake al-musnad ahli kitab me kamewa ba duniya wannan ta babbar wanda na kwara ita kwanta da shi shi ne alfani ke magana ce ana magana alkitab wancan Allah magana al-musanat ne zuwa kitaba a yau da yawa alkitab ba ta dauke ba zina a wani abu mahiyar mahiyar mahiyar turawa turawa za mu ce turawa yanzu a wajen mace baturiya kurin zina in ta bukata ne kuma wata shugaba wata bukatar ta yanda kai namiji zaka iya bukatar wata mace ita ma mata ka ta da haka da wani ita ta bukata su kurin layya wajen bature kai da kai haɗe da ƙarfi da ƙarfi kuma bature a shari'a ko a zan tamu tana ce ta ta turu ta juju abin da aka ce haɗe matarka matarka ta gidanka an kaje wajen da ƙarfi ita ya ƙaranka ta mata haɗe biyar ce biyar ce na yi na shari'a juju wallahi wani kace ma kace mala mata ta ƙaran juju wajen mutum zai ne wani wani wani wani na ce haka ake na ce haka na juju na ce ba shi kake mamaki na ce haka ne a wurin juju haka shari'a jini ta ce matar ka ce ka je kari ce ka nemi da kari ya kama ka ta karanka haka ke doka ha ilmi ha yau doka tura ce kina auren bature zina ba lahi bace sai hanzu abin su ce bibiyan mu su hanzu suna kallon duniya suna kallon mu ko ba su dukkan duniya cewa ƙasa ta ce zina lahi ce matsala ce a wajen su ya cikin abin suke bin kan kan kasashe ba san shiga kusa da su a ce ka ɗauke cewa zina lahi ce haka ne kan ɗauke ta kuma battacin lai ba laifi bace zina haka ke wajen su to kenan shi albani ke cewa kenan irin wannan ba a maganar ta irin wannan baturiya wanda zake fasika ba ruwan da zina wani ba Allah ya magana bai kame kai eh muna magana halicci mutum zai shiga wata ƙasa ko wani hali na rayuwa maimakon yin zina sai ka tafi Amurka ko wani ina ne kana turi kana rayuwa a can ga wata ahalin ta ce ka tafi kame kanta ce maimakon ka yi zina ai kalme ta amma wa Allah ba ya ba iya jin hankalin gaba ne ba karma da a'a Allah annabi ya magana hatta ma musulman alayka bi zati din aka ce musulman kanta ba ka alaka ta ba aka ce kadiba mai addini karma illa ba dai ka fara da mun wannan kai dole da kai larura larura larura amma kai ba ta kai laifi a takaice dai Allah ya ce wa in yuridu khiyanatak faqad khanu Allah min qabl in ma suna ne hakin takace sun ha'inta Allah ka yanzu ba amkana minhum adaba ka dama akan su wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima cikin tsarin shi ne kamata mu tsaya kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته